الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi a farkon babi mun karanta hadisi na farkon babi na ɗari uku da da sittin ɗaya, wato babi da yake magana akan hani da musulunci ya yi cewa musulmi idan annoba ta faru a gari kare shiga garin ya ji labari annoba ta faru kada ya je garin sannan idan musulmi yana zaune a gari sai annoba ta faru to kuma kada ya fice saboda gudun wannan annoban amma wannan ba cewa ake ba misali ka je wani gari ka yi tafiya ka je da niyyar za ka yi kwana biyar Allah ya kiyaye sai annoba ta faru a garin kaje ka gama aikin ka ka cika kwana biyar daman shirin ka kenan bayan kwana biyar ka tafi garin ku to ba cewa ake ba saboda annoba ta faru sai kai ta zama a garin a'a sai ka kama hanyar garin ku sai ka tafi abinda musulunci yayi guji kuma baya so shine saboda ka gudu wai tsoron kada ka mutu dan adam ya sani ba abin da zai hana shi mutuwa sai Allah sa'annan ba abin da zai sa ya mutu sai Allah domin rayukan kowa suna hannun Allah hasali abin da muke gani yakan zamo sanadiyar mutuwan mutane shine rashin lafiya shine ciwo duka Allah madaukakin sarki yana sanya su ne kawai su zamo sanadi su zamo sababi amma ba su suke sa dan adam ya mutu ba ciwo bai sa a mutu jama'a musulmi ya san wannan idan duk duniya ka fi kowa rashin lafiya ba wanda ya kai ka ciwo duk ciwon duniya aka hada ma wallahi ba ka mutuwa sai ajalin ka yayi sai ranar da Allah madaukakin sarki ya rubuta za ka bar duniyar nan sai ranar sa'annan idan ka fi kowa lafiya ce duk duniya duk lafiyar duniya a tara ma ba wanda ya kai ka lafiya shi ma wallahi ba ka ƙara sakon ɗaya a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ɗiba maka a cikin wannan rayuwa haka kowa yake to idan musulmi ya san wannan to dan ciwo ya kama shi bai cewa zai mutu a ya nemi lafiya eh in ciwo ya kama kowa sai ya nemi sauki a wajen Allah duk tsananin ciwo ba zai sa a mutu ba amma fa musulmi ya sani idan ajali ya zo shi kuma duk tsananin lafiya ba zai sa a zauna ba ba abin da yake sa dan adam ya mutu sai karar kwana ba abin da yake sa dan adam yana nan sai kwana ba su kare ba Allah shi yake karar kwanaki in ya so shi yake jin zamani in yaso duk abin da yake yana hannunsa amma da da adam ya san wannan wannan zai taimaki musulmi ya zama kullun yana tuntuntuni akan mutuwa kullun yana tunani akan mutuwa kuma wannan ibada ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa uzkuru hazimal lazzat ku ringa tuna me yake jin dadi ita ce mutuwa ku ringa tuna ta kullun ibada ce Allah madaukakin sarki zai yi ta ba mutum lada sa'annan ba zai sa ku mutu ba ba zai sa saboda kana tunanin kullun kana tuna yanda za ku haɗu da Allah kullun kana tuna yanzu gashi an waye gari na yi wanka zan je ofis a'a na yi wanka zan je kasuwa ka ringa tuna me yiwa fa da yamma za a yi azhar bani an yi azhar da kai ka ringa tuna me yiwa fa la'asar da za ta zo ba kai an yi la'asar ka ringa tuna me yiwa fa magariba da za a yi ba kai an yi magariba ka ringa tunanin me yiwa insha ba kai to bare kuma ka je ka kwanta bacci me yiwa asubar ba za a yi da kai ba in an zo an tashe ka sai a samu baka nan numfashi yake ragewa Allah maɗaukakin sarki babu wani abin da ya sanya ya yi dab da kusa da kamanni da mutuwa kaman bacci idan da musulmi ya san hakikanin bacci da in zai kwanta bacci da hankalin shi ya tashi saboda abin da ya rage wa bacci da mutuwa shine numfashi su ne kawai bambancin su amma ran da ka sani haka Allah yake zare shi sai je yawo shi yasa zaka ga mutum wani lokaci ya je yana ta mafarke mafarke ransa ya je yawo ya je ya shiga wurare a bi shi a guje ya yi nan ya yi nan duk a gama amma zai dawo Allah ya ce wanda kwanansa bai kare ba a cikin barci sai mu dawo madaransa sai tashi wanda kuma kwanansa ya kare Allah ya ce fa yusiku allati qada alaiha al-maut ran da Allah madaukakin sarki ya sa lokacin da ya ce kawai a rike dama an cire ta abinda za a yi shine yanda ka san bottle na jikin abin magana da ake raka duk kuma daman numfashi da muke hurawa a lissafa suke numfashi da muke yi wallahi Allah madaukakin sarki ya sa su number yau in ka tambaye ni guda nawa na hura ban sani kai ma baka sani to suna nan a lissafe da ka hura na karshe sai zama stop an gama haka Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar nan kuma haka muke ciki to ku wannan gararin ya ishi dan adam damuwa ai ku wannan abin da yake ciki kuma haka ake ciki Allah ya ba mu sa'a na riga na karanta hadisin da haka kawai fassara zan yi an samu hadisi daga Ibn Abbas ya da Allah su kara tabbata a gare shi yace Umar dan Khattab ya fita daga madina zuwa sham wato lokacin fita kamar yadda maluma suka yi abinda ya sa sayidina umar ya fita ya je ne zai je wato yakin baitul maqdis wato a kwato shi don haka zai je sham yana wani waje da ake kiran shi a sarak sai kwamandoji da sayidina umar ya sanya su jagoranci al'umma cikin su akwai Abu Ubaida dan Jarrah suka zo suka ba wa Sayyidina Umar labari alhalin gajinin ya fito da runduna suka ce masa shan fa ba lafiya wato annoba ta faru a kasar Sham da ka dosa sai Umar ya ce wa mutane ya tsaya a wajen ya ce to a kira masa muhajirai waɗanda suka yi hijira daga maka zuwa madina su kaɗai yake so ya gana da su da ya kira su ya ce to me shawarar ku ga labari ya zo cewa sham annoba ta faru a can to sai suka samu saɓani wasu su suka ce a ce kawai tunda an fito a tafi wasu suka ce a'a akwai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kai mun ya gara a koma sai sayyidina Umar yace to na ji na ku kuje sai sai ya sake cewa a kira mun mutanen Madina su kadai ansar aka kira wa sayyidina Umar mutanen Madina yace kun ji abin da ya faru labari ya iske ni cewa annoba ta faru a Sham mu tafi ne ko mu koma su ma abin da mutanen Makka suka yi haka suka yi wasu suka ce a tafi wasu suka ce a koma yace to na ji na ku kuje sai ya ce akwai wasu dattawa manyan dattawa a cikin wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a je a zabo masa su a kira su da suka zo sayyidina Umar ya tambaye su yace to kun ji abin da muka yi sai suka ce a koma kawai su ba sabani suka ce shawarar da suke bayarwa shine sayyidina Umar kawai a koma Madina maganar zuwa Sham kada kada a tafi to shi ne fa sai ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiran shi Abu Ubaida sai ya ce wa sayyidina Umar a sayyidina Umar da suka faɗa ka sai ya sanar ya ce shikenan da sun safa gobe za mu koma to shine sai Abu Ubaida yayi rufi ya ce wa sayyidina Umar ah yanzu gudun kaddarar Allah kake wato mun fito muna son mu je sham saboda kaji annoba ka ce mu koma yace ga yawa sayyidina Umar sai sayyidina Umar yace kai ina ma a ce ba ba kai bane kai wannan magana saboda sayyidina Umar yana girmama shi bai san ya saba masa yace ina ma wani ne ya faɗi wannan magana ba kai ba sai yace ai yace ba ka gani yace masa misali yace idan kana da raƙumi ko raƙuma raƙumi raƙumai oh no ya ne jam'i raƙumi yake ne yau raƙuma ko ya gode idan kana da raƙuma kana kiwo sai ka zo wajen kiwo ka sauka da su inda za ka yi kiwo sai ka ga nan ɓangaren akwai ciyawa abin da suke so wato ya fito ya yi tsiro nan kuma sai da ƙyar za su iya samun abin da za su ci ya ce na san za ka gangara da su inda za su zama abinci inda ka ga akwai ciyawan da za su ci kuma ba za ka je da su inda ka ga babu ciyawa ba ya ce to dukkan su wani ne duk wannan ba kaddara Allah ba ne idan suka ci a can sun ci a kaddarar Allah idan suka ci a can sun ci a kaddarar Allah amma tun da babu abincinsu a nan ai ajan abinci zaka ya ce da haka duka kaddara Allah ce ko ina muka tafi yana gaya masa cewa za mu gudu mu bar wata kaddar mu guduwa wata kaddarar Allah zuwa wata kaddarar Allah bi ma'ana in muka ki zuwa Sham za mu tafi Madina ita ma Allah ne ya kaddara mu koma to suna cikin wannan magana sai kawai ga Abdulrahman dan Auf ya iso daman shi ya je wata biyan bukatarsa baya nan ake duka maganar nan yana isowa sai ya ji maganar sai ya ce ni kuwa ina da ilimi akan wannan abin da kuke tattaunawa ya ce ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka ji labarin annoba ta faru a wani gari to kada ku je gari idan kuma ta faru a gari wanda kuke garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku fita dan gudu daga wannan annoba sai da na umar ya ce alhamdulillah wato kaga magana ta ta yanke sai maganan komawa shi nan sai aka juya sai aka koma to wannan ita ce doka ta musulunci amma dan adam ya sani annoba ba ta taba kowa sai wanda Allah ya aiko ta kai shi kowace irin annoba ba wata annoba da ta isa ta yi wa wani illa ko ta kama shi ko ta kashe shi illa bi izinillah sai da izinin Allah idan kuma Allah ne ya nufi dan adam cewa annoba kaza kama shi ba abin da zaka yi ban dan adam bai isa komai ba sai ta kama shi amma duk da haka musulunci bai yaje mu kai kanmu wajen da za mu cutar da kanmu ba musulunci ya hana wala tulqu bi aydikum ila tahaluka duk wani abu da kaga cewa cutarwa ne to kaka je ka afkar da kanka wala hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito shi wa an usama bin zaid radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سميتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها an samu hadisi daga Usama dan Zaid yadda Allah ya kara tabbata a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan kuka ji labarin annoba ta faru a wani a wata kasa to kada ku shiga kasar kada ku je sannan idan ta faru a kasar da kuke ciki to kada ku fita saboda gudun wannan annoba wato ku zauna daka wannan shine matsaya ta musulunci kada musulmi ya kai kanshi wato wajen annoba akwai abin da ake kiran shi hijirin sashi shine matakai na dan na lafiya na da dan adam irin yadda aka sa a ringa yi na lokacin wannan annoba na rufe baki na a yi abubuwa ga sunan ba laifi idan aka yi wannan shine abin da malaman musulunci suka bayar matukar abin da gaske yana taimakawa wajen rage kada dan adam ya kamu amma ko da an yi waɗannan abubuwa musulmi ya kudurce musulmi ya rike a zuciyarsa kuma haka yake cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa idan kuma Allah ya rubuta masa bai isa ya kare kai shi ba eh in Allah ya rubuta abu zai samu mutum ba yanda ya iya ba yanda ya iya shi yasa wannan taro da ake yi na na climate change musulmi yana da kyau su sa hankali da kyau su gane abubuwan da kalmomin da ake aiki da su a wuraren dumamar yanayi ko dumamar yanayi so ba mai dumama duniya ne sai Allah na yawa musulmi ya san wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan azhar ta zama ta yi ta ke karjin rana manzo Allah ya ce gujinkirta da sallah ya ce saboda tsananin zafin rana yana daga cikin numfashin jahannama to kaga akwai wanda yasa a duniya hana jahannama numfashi kaga babu ba wanda ya isa da haka musulmi zai ya shiga taro ya ringa tuna me yake ciki yawa shi yana da ka'ida yana da doka wasu kalmomi da ake tafurtawa za a tsara duniya a hana ta ba wannan aiki ne na Allah aiki ne na Allah kuma Allah baya san a shiga aikinsa haka Allah madaukakin sarki yake da haka dole ne lokaci ne mai hatsari muke ciki Allah ya fitar da mu lafiya eh dole musamman manya-manyan mutane ma'aikata sai sun kula wajen tarurruka yanzu zaka ji wasu maganganu suna karo da alkur'ani suna karo da hadisan manzon Allah amma ko ba ba karara ba sai sun yi tunani duniya dai yanda Allah yake son ta zauna haka za ta zauna in Allah yana son duniya ta yi dumi ba wanda isa za ta sanyi in Allah yana son duniya ta yi sanyi ba wanda isa za ta dumi musulmi ya san wannan amma ka ga muna kunna fanka dan Allah ya yarda mu dan ji iska na muna ga sanan dai abubuwa to haka Allah madaukakin sarki komai yana hannunsa musulmi ya san wannan kamar da na faɗi wannan bai hana ɗan adam ya kiyaye kanshi kan abin da zai iya ba sauran abin da ba za ka iya ba daman duk ma abin da Allah ya ɓoye shi ai ba za ka iya kare kanka daga gare shi ba ai tun da Allah ya ɓoye kai idan ma ka gan shi ba zai ka kare kanka da haka dai mu sani Allah maɗaukakin sarki shine mai iko akan komai mu ta addu'a mu ta roƙon shi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu mu gama lafiya sai babu tagalizi fi taharim sihir wannan babu zai magana akan wato kaurarawa ko tsanantawa da musulunci akan haramcin sihiri wato sihiri haramun ne sihiri haramun ne akwai mafi yawan shi mafi yawan shi inda shi ne aka yi zaka tarar da akwai shirka da Allah akwai kafirci duk da yake akwai wasu sihiri na wayo akwai wasu wayo suna na a matsayin haramun don ba su kai babu wani abin kafirci da aka yi a ciki wasu kaman mai tambola ne na wani za ka ga wayo aka yi masa za ka ga boka ne amma ba tsafin yake ba wayo yake yi to shi wannan yana cin haram yana aikata haram ba ka cewa misali shi ya zama ba musulmi ba wataƙila na muku misali bauka wanda yake shi kawai wayo yake akwai wani ɗakin tsafi da ake shirya shi akan je a samu madubi za a sa madubi duk kewaye ɗaki sai kuma a mai da shi ba fitila idan aka sa mutum ya ana aka sa masa wani bututu wata bututu ne take fitowa idan mutum ya je ya labe daga nesa yana magana zaka ji magana wata iri haka za a zo da mutum a ce masa to sarkin aljanu za ku yi magana da shi ka gaya masa kaza za ka ji magana a yi ta yi misali haka za a gama idan aka ga mutum ya gaji da duhu sai a ɗan ƙyasta masa wuta a wannan miro duk sai ya rikice kuma shi yake rikita kai shi dan shi ne zai ganshi a nan ya ganshi a can ya ganshi a can za a yi haka ne ɗaya biyu abuna za a ga mutum ya rikice kaga yin haka masa aka karɓi kudin shi kaga kawai barawo ne misali ne nake yi suna nan da yawa kaga a nan baka ce wanda ya wannan misali ga inda ya ma kafirci Allah ya sa an gane misali da nake duk a yanda haka ne shikenan za a ce to kun tattauna da sarki aljanu ka kawo kaza na kai kaza kai kaza shike za a karɓi mutum a sallame shi kaga wannan fata kawai aka ma duka abubuwan da ake yi to akwai ire-iren su akwai kuma wanda tiburan daman kafirci ne tun daga somawar shi har karewar shi kafirci shi ne ya fi yawa kuma abin da ya shafi duk abin da ka ji an ce maka boka ko kuma tsafi قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yake cewa wama kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirci ba walakin na shayaɗi na kafaru sai da su shaidanu su ne suka yi kafirci yu'allimuna nasu sihir suna koyar da mutane tsafi ka kenan kafirci ne a gaban ayan ma duk da malam bai kawo ba cewa yayi wa ya ta'allamuna ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji sai ce wala qad alimu laman sharahu ma lahu fil akhirati min khalaq kace su aljannin sun sani shedanun sun sani wanda duk yayin sihiri bai da rabo a lahira shi yasa tsafi ba ba harkar musulmi bane musulmi ko me ya shiga ko me yake nema ya tsaya ya nema a wajen Allah in ya shiga wannan gonar shikenan an shiga wani yanayi a ɗar wannan duniya ta kwanaki da mintoci da awoyi kawai mutum ya je hasarar lahirarsa Allah ya kiyaye bayan da Allah madaukakin sarki kusan Allah madaukakin sarki ya ba wa Annabi Sulaiman mulki mulkin da ya roki Allah cewa bayan shi kar a ba kowa irinsa shi yasa Allah ya hore wa Annabi Sulaiman aljanu yana juya su diyan da ya ga dama gonarsa aljanu suke nomawa ruwa ya sa su su je su shiro masa kayan karau a fadar annabi Suleiman ma ana zazzaune da fadawa da aljanu a ciki sai abin da yake shi yasa yake da da karfi shi yasa bayan ya bar duniya shine sai shedanu suka haɗe kan da yahudawa suke gaya mutane cewa ai annabi Suleiman wannan karfi da ya samu ai ga wasu abubuwa sihiri yake to shine sai Allah ya ce ƙarya suke annabi Sulaiman ba sihiri yayi kawai addu'a yayi Allah madaukake sarki ya bashi wannan karfi kuma su Allah madaukake sarki dan ya nuna mana cewa aljanu ba abinda suka sani na gaibunsa da Allah madaukake sarki zai dauki ran annabi Sulaiman sai ya dauke shi lokacin da ya je yana duba aiki da ake masa na gona yana tsaye da sandarsa ya dogara aljanu idan suna masa aiki ba wanda ya isa ya juya ya kalle shi mai gida ya zo suna ta aiki Allah ya ce falan ma qadaina alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi ila dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata lokacin da muka dauki ran annabi Sulaiman mun dauki ransa amma yana tsaye suka rin tukuru suna ta aiki ba su san ya rasu ba suka yi ta aiki suka yi ta aiki Allah ya ce ba su gane annabi Suleiman ya bar ya rasu ba sai da muka sa wata wani kwaro ya zo ya ringa cinye sandarsa sannan da ya dogara gara ta cinye ta cinye har sai da ta cinye kafin sai ya faɗi daga lokacin suka bazama har Allah yake cewa laukanu ya alamu da gaiba malabi sufi azabin ali inda sun san annabi Sulaiman ya mutu ana ba su kawo wahala aiki dan duk wannan sun yi ne akan yana tsaye yana kallon haka kuma suka bazama suka shiga wurare suka shiga duwatsu suka shiga gidaje wannan shi yasa musulunci yace idan musulmi zai shiga gidansa ya ringa yin addu'a suna nan a gidaje suna nan a wurare suna nan a duwatsu suna nan a wurare suna nan a gidaje da ake ginawa ba a shiga in an gina gida an kulle sai su samu wajen zama suna nan a banɗaki da haka addu'a ne shine magani Allah ya raba mu da su to su aljanu da suke koyar da mutane sihiri Allah madaukakin sarki yace suna yi ne kawai don su batar da da mutane sannan su gangaya wanda su ma wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur yace ba sa ma koyawa mutum wani sihiri sai sun ce masa mu fa fitina ce mu fa jarabawa ce aka sauka mada aka kai karkai kafirci da aka wanda ya je yayi ya san kafirci yayi Allah madaukakin sarki ya tsare mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الذهب وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah ta tabbata gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa abubuwa guda bakwai waɗanda suke hallakar da ne aikata su sabai suka ce ya rasulullah waɗanne abubuwa ne guda bakwai masu hallakarwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farkon su shirka da Allah tarayya da Allah Allah madaukakin sarki bai san ayi tarayya da shi babu wani zunubi da Allah madaukakin sarki ya dauki alkawari ba zai yafe ba matukar mutum ya mutu yana aikata shi sai shirka da shi haka Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah zai gafara ayi tarayya da shi ayi shirka da shi sai yace amma duk wani zunubi da ba shirka ba idan Allah ya so sai ya yafe wa mutum amma ita ma shirka ba ana nufin in mutum yayi ta a nan duniya ya tuba Allah ba zai karba ba a'a Allah madaukakin sarki so yake kowa ya tuba kowa Allah yana son kowa ya tuba babu wanda in ya tuba Allah ba zai karbi tuban shi ba sai dai akwai lokacin da Allah ya cire in ya kai ne to tuban ba zai yi ba Allah ya kiyaye lokacin da rana ta fito ta ta yamma daman kofar tuba ce an rufe da lokacin da mala'ikan mutuwa ya sauka akan mutum ya tabbata rai ya zo makoshi mutum ya ga zai mutu annan fanka injiya ta kadan dala kadan fanka mutum ya zo rai ya zo makoshi lokaci shi ma idan mutum ya tuba Allah ba zai karba ba haka nan mutumin da ya mutu yana kafiri shi ma Allah madaukakin sarki ba zai karbi tubarsa ba amma bayan shi Allah madaukakin sarki yace wa ya gafiru ma dura zalika liman yasha wani duk wani zunubi wanda yake ba shirka ba Allah yana yafewa na biyu shine asihir yin sihiri wannan shine mahallin shahid Allah madaukakin sarki bai san mutum yayi sihiri domin zunubi ne wanda yake halakarwa amma shi ma in mutum ya tuba shikenan ya daina shikenan masu sihiri suna yin barna za ka ga wasu sun yi sihiri sun halaka mutum don kwanan shi ya kare za su yi za su yi sihiri su hawarka ta mutum saboda kaddara ta Allah wasu sa masa rashin lafiya kuma duka idan Allah wa ma hum bidarrina bihi illa bi iznillah babu ba sa iya cutarwa sai idan Allah madaukakin sarki ya yarda jarrabawa ce ta Allah Allah ka tsare mu idan aka wa mutum sihiri akwai hanyoyi da yake warware su na musulunci masu yawa akwai hanya wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci ya ambata ibn qayyim ya ambata yadda za a fitar da sihiri wato wanda yake da addu'o'i na alkur'ani akan samu wato ganyen magarya ganyen magarya guda bakwai wanda aka wa sihiri ya samu ganyen magarya guda bakwai nan ya dandaka su an fito a dandaka shi da dutse idan aka dandaka wannan ganyen magarya kwaya bakwai shi kenan sai a zuba masa ruwa in an zuba masa ruwa ruwan da zai isa a sha kuma a yi wanka da shi a karanta ayatul kursi a ciki a karanta qul ya ayyuhal kafirun a karanta qul a'udhu qul huwallahu ahad a karanta qul a'udhu bi rabbil falaq a karanta qul a'udhu bi rabbin nas duka a ciki a toba sannan a karanta abin nan aya ta cikin suratul a'raf wa auhayna ila ila wa auhayna ila musa an alqi asaka فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا فاجرين wannan ayar zuwa nan haka za a karanta a ciki a da kuma ayoyin da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratu Yunus wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim walamma jaa saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun falamma alqaw قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون واتو آية ashirin da ta tamanin da biyu zuwa na tamanin da tara a cikin suratu yunus sannan akwai sur ayoyi na cikin suratu ɗaha aya ta 69 zuwa aya ta 65 zuwa aya ta 69 a qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan musa قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى wannan su ma ayoyin su ake hadawa idan mutum ya karanta sai ya toba a cikin wannan ruwa ana son in yayi sau ɗaya ma cikin iko Allah zai sihirin da aka masa sai ya warware in bai warware ba sai ya kara ya sha kadan yayi wanka tunda ayoyin Qur'ani ne ana son wankan a yi shi ba waje mai najasa ba waje wanda yake ba abin nan sai mutum ya yayi wanka da shi Allah ya tsare mu Maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sihiri na uku yace wa qatlun nafs da kisan kai Allah ya raba mu da kashe wani rai da Allah maɗaukacin sarki ya haramta a kashe ta yana daga cikin zunubai masu halakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu almar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman mutum ba zai gushe ba yana da yalwa a cikin addinin musulunci wato yana da dama ta tsira ta shiga aljanna matukar bai kashe kowa ba shi yasa mugun aiki ne kada kuma a sa ka ka kashe wani kada ka kashe wani kada a sa ka kashe wani dan duka zalunci ne shi kisan kai in aka sa mutum yayi kai in duk duniya suka taru suka kashe mutum daya da hukuncin su daya ne Allah ya kiyaye rai yana da tsada wanda aka Allah ya da a kashe shi ne wanda ya barna Allah ya gaya mana wanda Allah ya ce a kashe su su kuma daidai ne a kashe su amma ka san kisa na shari'ar Allah ba mutum yake yi ba ba haka haka ba sai da umarnin shari'a shi yasa duk zaka ga hukunce hukunce na kisa shari'a take yi ba wai mutum ne haka zai ji haushi ya ce ya yanke hukunci sa'annan wa akalu riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da cin riba shi ma zunubi ne mai hallakarwa sa'annan wa akalu malil yatim da cin dukiyar maraya shi ma zunubi ne mai hallakarwa kowa ya san riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi riba ta kai babi babi har kashi 70 yace mafi kankantar zunubi a cikinta shine wanda yake yayi daidai da zunubin mutumin da ya zina da mahaifiyarsa Allah ya tsare mu sannan da cin dukiya ta maraya Allah ya hana kada a ci dukiyar maraya ba kuma ci wanda yake na cin abinci ba idan mutum yana ruke da maraya ya zambai talaka ne zai iya cin abinci amma Allah ya ce ya ci da adalci amma ci na zalunci shine Allah ya hana kuma Allah ya yi alkawarin azaba Allah ya ce innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi budurihim nara wa sayaslawna sa'ira wadanda suke cin dukiyar marayu saboda zalunci Allah ya ce wuta kawai suke durawa a cikin su sannan za su shiga da sannan za su shiga wutan jahannama za su shiga wuta Allah wutar sa'ira Allah ya tsare mu sannan wata wali yau mazhab da gudu ranar yaƙi musulunci baya son yaƙi amma za Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi sahabbai la tatamannu liqa al'adu kada ku yi sha'awan haduwa da abokan gaba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa iza lakitumu fazbitu amma idan haduwar ta kama kar ku gudu kuma ku tsaya to mutun ya gudu ana yaki da musulmi mutun ya gudu ya tsin ya gudu to wannan gudu shi ma zunubi ne mai halakarwa Allah ya tsare mu na ƙarshe shine yiwa mata katangaggu kazafi musulunci ya hana musulmi ya ringa sakin bakin shi akan mutane musamman kazafi na zina a cewa masu karuwa wannan bai da kyau ba ka cewa haka wa mutum sai ka ga ya yi zina kafin ka ce ya yi zina duk wani abin da za ka gani sai dai ka ce sabon Allah wani baya fajiri yana fajirci duk wani abu na sabon Allah amma hakika ne a cewa baiwa Allah mazinaciya bai da kyau kuma wannan yana samu asali da mutum yana da zuciya ta wulakanta mutane bai da kyau kowa ka kyarbar shi da mahalicinsa amma wannan kuma ba dalili ne da ba za a yi wa'azi ba saboda baka san wane ne ba yadda rayuwar duniya take hatta shi Allah madaukake sarki shi ya san bayinsa shi yake kula da bayinsa wasu ma za ka ga mahaukata kana ganin mutum mahaukaci mu mun ɗauka mahaukaci amma sai ka tare da shi yana da kima a wajen Allah da daraja za ba ku labarin da wani malami ya ba mu a nan rogo rogo rogo local government kano ne ko wataƙila wanda suka je rogo su tambayi manya-manyan garin za su tabbatar da wani labarin zan fara wasu shekaru baya ba can da nisa ba an yi farin ruwa ruwa ana neman ruwa akwai wani attajiri na manta sunan shi yana yawan taimako a area ya tara mutane aka je roƙon ruwa aka yi duk abin da ake yi in an je an yi addu'a a roƙi ruwa sai hadari ya haɗu sai kuma Allah ba zai ruwa ba aka yi kwana ɗaya aka yi kwana biyu aka yi kwana uku ashe akwai wata mahaukaciya tana ta yi gidanta na na abin nan da yan kayanta sai saman gidan ya kwaye dan bukanta ne haka ciyawan ya kwaye ashe idan ta ga an fita an je roƙon ruwa sai tana cewa Allah ko ɗigo karka musu Allah ko ɗigo karka ɗiga musu sai sun rufa min ɗaki na in sun tafi cikin ta kan ce Allah karka musu ruwa sai sun rufe min ɗaki an yi ɗaya kawai sai wani ya ji ta ya ji kawai sai ga wannan attajiri ya ce ni fa gashi gashi fa mahaukaciyar nan ga abin da na ji tana faɗa ya ce haka ji aka ce yasa aka yi mata rufi na jinka har da gaye a jiki ado ta fita bata nan ma aka rufe daki irin akwai saka da ake na ado wato ba ma ordinary rufi ba kamar rufi na da da ciyawa ne amma kamar gaye ake yi da shi aka rufa mata mai kyau ta fita bata na aka yi wannan aiki da ta dawo ta kalla abin sai ta yi dariya ta ce to yanzu Allah kai musu ruwa wallahi ya ce kwana aka ana ruwa a gari kwana to kaga wannan yana gwada maka kai dai kamar bayan Allah da mahalicinsu eh shi yasa ɗabi'a ta rena mutane ba ta da kyau kwata-kwata musulmi ya cire ta a cikin tsarin rayuwarsa baka san mutum kawai kawai dai bayan Allah saura ma bayan Allah kai ta naka kokarin kwaye ta naki gaskiya kuma a gaya mutane ita wanda Allah ya sa ya gane ya bi wanda bai bane baka rabu da shi tunda kai annabawa ma haka suka zo suka gama akwai wanda ba su bi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana bada labarin ran tashin kiyama yace za a kira annabawa ko yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ran tashin kiyama za a kira kowace jama'a da annabinsu maza Allah yace haka annabawa za su yi ta zuwa yace za ka ga annabi ya zo da mutum talatin su ne kadai suka yi imani da shi wani mutum sittin wani ɗari wasu yace sai wani annabi za ka ga ya zo da mutum biyar wani annabi zai zo da mutum biyu yace wani annabi ba shi kadai zai zo ya wuce saboda da ya zo ya wa'azin ba wanda ya ji to to in annabi zai zai wa'azi ba wanda ya bi misali kai kuma ko ni kuma wane ne misali kaga kenan abin sai dai a bar wa mahalicci Allah madaukakin sarki shi ya halicce mu Allah kai mana mai kyau eh Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin wannan shine abin da ya kamata mu yi ta damuwa da shi to sai babu nahi an anil musafarati bil mushaf ila birad al kuffar idha khifa wuqu'uhu bi aid al adu wannan babu zai yi magana hani da musulunci yayi kada a dauki alqur'ani izu sittin a tafi da shi kasar kafirai idan aka ji tsoro zai fada hannunsu sai wulakanta shi to kunga inda ana cewa wani karatun musulunci ya wuce da sai mu ce wannan ya wuce ai kun gane saboda me yanzu alkur'ani ya wadatu duniya hanyoyin samun alkur'anin sun wadatu duniya ko kafiri ma yanzu ya shiga yana da firintarsa misali ma nake ma yana da firinta sai ya bugo alkur'ani a ɗake sai fitar da izo 60 in yana da ganora sai ya fito da shi za ka ga to amma ma'anar abin shine duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi ka tsare mutuncin alkurari sai ka yi duk wani abin da za ka iya a yadda zamanin ka ya zo na kare daraja na alkur'ani sai ka yi an sassa alkur'ani a cikin wayoyi da yawa daga cikin mutane abin baya burge su nima ina cikin wanda baya burge saboda matsayin waya in ka kalli waya wato wata matattara ce ta iblisanci wata matattara ce ta shedanci wata matattara ce ta akwai abin kirki a ciki amma mafi yawan abin ciki babu ma na kirki ba ne wanda duk zai sa intanet ya sa data a wayarsa ya san abubuwan da ake turo masa ba shi yake nema ba tallace-tallace na mata tsilala tallace-tallace na fasikanci ana zina ba kai ka nema ba amma daman an yi abin don a yi ma haka ne to kuma ka ga abu guda kuma an jima kuma ga ayoyin ƙur'ani kuma don tsaban makirci da sharri yadda ka san suna kallon ka ko risa ka je yi ka sa ayar ƙur'ani to yanzu za su turo ma wani abin iskanci ba ku ce e ko a'a ba haka suke suna duba me kake nema idan can kake to nan za ka yi kana zuwa ka sa ayar qur'ani kake so ka ji wasaranta in Allah da zaka ga wani abu na shedanci ya biyo baya wanda yake shi alqur'ani innahu laqur'anun karim la yamassuhu illa almudahharun tanzilun min rabbil alamin wannan ayoyin alqur'ani ne littafi ne mai daraja mai girma da haka duk yadda za a yi mu girmama shi dole mu girmama shi shi yasa maluma da yawa suka yi magana akan sanya ringtone na na Qur'ani mura wayar ka ta zama Qur'ani ne yake bugawa aka ce ba daidai bane saboda Qur'ani ya wuce wannan abu saboda kai ana ma waya Allah kada ya san ma waya ma waya wata kila wanda ya ma waya ma zagi shi zaka yi ana aya Qur'ani kana zagi haka zaka gani kana daukan waya ya danganci magana da zaka yi to Qur'ani nutsuwa ake so a yi da haka zai zama jijji abin da zamu yi wato dama shi babin a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta kada wato a dauki alqur'ani to kullun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma alqur'ani ne haka cikakke ba izu sittin ƙurani ne ake rubuta a fata ake rubuta a ƙashi ake rubuta su ne kama yanzu duniya kamar da na faɗi ta riga ta ta cika ko'ina a ciki za a iya samu kawai sai ya rage ji abin da musulmi zai yi Allah kuma wallahu bima ta'malu na basir Allah yana sane da abin da kowannen mu yake yi Allah ka tsare mu alhamdulillah na'am to wai mutum ne yawa mutum kyauta amma shi wanda aka wa kyautan ya san inda mutum ya samo kuɗin ko ba ba hanya ne mai kyau ba to su abinda maluma suka ce tunda ka ce ya sani to kai ka riga ka ka fitar da kanka idan mutum ya tabbatar cewa wannan mutumin satan kuɗi yayi ya san cewa ya tsakani da Allah satowa in ya bashi in ya ci ya ci haram amma idan mutum ya baka kyautan kuɗi kuma musulunci bai dora ma neman ina ya samu ba ai an gane Hausa ba a dora ma in mutum yanzu ya ce ma wane gashi na baka kuɗi ka ringa tunanin ina ya samu ba hasali ma maluma suka ce in ma ka san yana da wani aiki da yake yi mara kyau to ai yana da wasu ayyuka masu kyau to sai ka kyautata masa zato misali ka ce daga aiki mai kyau ne ya baka amma wanda ya samu tabbas ai ka san tabbas ya san cewa a fashi yayi ya san cewa kudin fashi ne aka bashi sai zai ce masa gashi to duk wanda ya karba ya shahara والله اعلم نعم alaga ta maka kamar yadda ta yi magana hali da ta waya ko kana hakin wani abu na wani kaya da kuma mai gidan ba da eh, ka kyauta ya ce akan akan sa a a wayoyi a turo wasu mutane ko turawa suna wulakanta alkur'ani ai da mun sakarci ne musulmi ya ringa yada wannan abu na nufin rashin tunani ne ai ai so suke yadin ai to kaga dakile shi shine alheri wa musulmi da musulunci ai duk wata magana ta batanci wata magana ta mace- ta mara kyau ai yada shi sharri ka yada ai so ka kashe shi inda kaga na farko ya kashe da magana ta mutu ai da haka rashin yada shi shine yafi alheri wasu kuma da kuke gani wato trick ne ba da gaske bane so ake a murguna wa musulmi ka san yanzu abun ya wuce duk yanda ake zato a hada hotonka da mutum ba ko taba haduwa ba ka abin zai baka mamaki to wasu haka suke yi wasu ba haƙiƙa na amma saboda sun san za su daga hankalin musulmi da haka rashin yada shi shine yafi alheri akwai wasu da za su yi ta aiko ma da abu a a waya su ce ma dan Allah dan kana kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kaza shi ma wannan masu yi ma kuskure suke yi. masu yadawa ma kuskure akwai abin da zaka iya yadawa saboda kaga alheri ne amma akwai akwai da abin da me zaka yada har ma kaga wata irin magiya abin da ya tabbata ba shine wasu wannan abin da ka gani ba musulmi suke ba shi ma wannan shi ma wannan ba daidai bane mu annabin mu annabi sallallahu alaihi wa sallam dole ne musulmi ya girmama shi duk inda zaka bujirar da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama wani arne ko wani mujrimi ko wani kafiri ya samu daman faɗin wata magana mara kyau akan annabi sallallahu alaihi wasallama kakai wannan kuskure ne ai Allah madaukakin sarki ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girman da ba wanda ya sai kwace shi ba wanda ya sai rage shi eh da haka ba sai an yi wannan ba Allah ya kiyaye da kun sa Mm.
ayoyi da ka jawo na wanka da su wankan a bayi da su su ne mai gudu mai sarki ne ba ka nan na fara ko ba ba nan to waje mai tsaki waje mai kyau Mm. hasali ma in ana sa tawul yadda ruwan zai tsaya akan an- akan tawul ya sassauka tunda a ba ruwa ne ba wanka ne na sha yana gudu ba ai duk abin da aka ce irin wannan in ya shafa jikinka to ka samu bukata insha Allah wala Allah
maganar da maganar da sai na annoba misali wanda ya shiga din na faɗa duk ba ka nan ne Eh, to shine na ƙarshe dai abinda na- nake faɗi shine wannan hani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idan mutum ya zo yayi niyyar tafiya garin su ba a ce ita zama a garin ba zai tafi garin su amma ya zan ya fita dan tsoron wai kar ya je ya samu shine musulunci ya hana wallahi alam sallu ala nabi kai اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا اليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله